To bismillahir rahmanir rahim. To wannan fasali ne dukkan wani abu mai rai to tsantsarka ne duk wani abu wanda yake mai rai to tsantsarka ne ko da kare ne ko da alhizir ne ko da alade ne adamiyan au gairahu shi ne ya ce mutum ne ko wani mutum waka zalika ara'u haka nan ma gumin mai rai gumi na mai rai shi ma tsantsarka ne ko da gumin kare ne ko gumin alade matukar dai bai cuɗanya da wata najasa ba ya zama yadda ya fito daga jikinsa haka yake to wannan gumin tsantsarka ne wa ru'abu haka nan yawon wa'a mai rai wa muha'u a haka nan majinarsa majinin mai rai wa dam'u haka nan wadan- haka nan hawayensa wadan uhu haka nan hawayen mai rai wa baibu haka nan kwal mai rai idan mai rai kamar tsuntsu ya kwai ko kuma wasu daga kwari da suke yin kwai ah, kamar kadangare masalan to duk wanda ya ɗahiri ne
gaira da mazi amma banda wanda yake bara gurbi wanda yake bara gurbi wannan najasa ne wanda yake ajirkita to wannan najasa ne bizari da mu'ujamai ana faɗan mazire da zalmi ɗugu wa huwa da mutagayyirun lil- shi ne wanda yake ya jirkita daga asalin yanda yake wanda ke ɗoyi
wala banu da adami fi hali haɗabi ya ce abinda yake ya yi wari ko ya koma jini ko ya koma tsoka ko ya koma tsako matacce Ah, wato wan- duk ya zamo da jasa amma aka ce kamar kwanda zai zamo da kwanduwar da farin sun cuɗanya to zahiri wannan a ce tsatsarka ne akwai saɓani kwanda da farin sa da kwanduwa suka cuɗanya irin wanda za a ga in an dafa ma gaba ɗaya ya tashi kamar kwanduwa ko sai a ga sau da yawa irin wannan an dafa shi ba ya tashi kamar kwanduwa to akwai saɓani amma dai aka ce zancen da ya farin jaye shi ne a ce tsatsarka ne to haka nan ma zancen da ya farin jaye shi ne idan a cikin farin kwai ko a kwanduwarsa aka samu wani ɗigo na jini wani lokacin a cikin farin kwan sai a ga wani ɗigo na jini to shi ma dai wannan ɗigon na jinin da aka samu tsatsarka ne shi ne zancen da ya furin jaye tunda an ce jini sai wanda aka zubar shi ko wannan jinin ana ganin ai yana inda yake ne dama Ehem, yana inda yake kenan ya shi yasa shi ɗahiri ne to wala banu da adami malam ya tagazza bi najasa matukar dai shi mai ran bai ci najasa ba amma in ya zamo yana cin najasa to aka ce a wansa ya zamo najasa amma wannan ƙaunin rarrauna ne zance mutabadi shine cewa ko da a ce mai ran yana cin najasa to kwansa da nunansa duk ba tsar- ba najasa ba ne tsarkaka ne fitsarinsa ne da kashinsa aka ce sun zamo najasa to bisa wannan ƙaunin na farko da aka faɗa kamar kaza da take cin najasa sai a ce kwanta ya zama najasa kenan ba a ci ba amma aka ce wannan ƙaunin rarrauna ne zancen da ya fi rinjaye shi ne ya wato tsantsarka ne to
wala banu da adami fi hali hayati dayiru a nonon ɗan adam a halin da shi ɗan adam yake da rai tsarka ne nonon ɗan adam halin da ɗan adam yake da rai tsarka ne
wala banu mubayil akli dayiru a nonon duk wata dabba da aka ce ya halatta a ci namanta to nononta ma tsarka ne
kalbaqari kamar shanu nonon saniya tsarkakka ne
wal ganai ko tubakai da awakai wal ibil ko raƙuma wakazalika baulu hakanan fitsarin duk wata dabba da aka ce an halatta cin namanta waraji'u hakanan kashin duk wata dabba da aka ce an halatta a cin na a ci namanta malam ya tagazzabi na jisi matuƙar dai wannan dabbar ba ta cin najasa amma idan tana cin najasa to ko da an ce ya halatta a ci namanta sai ya zama da fitsarinta da kashinta duk najasa ne
wala banu gairi ha tabi'un lilani nono na dabbar da ba a halatta cin namanta ba to mai bi ne ga nama hukuncin nono hukuncin nama
kama ruma akalu lani dukkan wani abu da cin namansa yake haramun ne falabanu na jisu nonansa ya zama najasa alhaili kamar dawakai nonon godiya najasa ne wani bigali ko alfadarai No- nonon alfadara najasa ne wala yamiru hakanan nonon jaki nonon jaka najasa ne wa mako ya akalu lani dabbar da aka ce ko cin namanta karahiya ne kassahu kamar zakoki kamar zaki kamar damisa kamar kura falabanu to nonon wannan dabbar karahiya ne ba haramun ba
wa mai tatu wa mai tatu mala nafsa lahu sa'ilatun mushen abin da bai da jini nasa na kansa mushen duk wata dabba ko ƙwaro da bai da jini nasa na kansa kazzubabi kamar mushen guda wan namli ko na tururuwa wad dudi ko na tsutsa dairatu ko na kunama ah, wato ko na fara to duk wannan tsatsarka ne
fasulu to wannan fasali ne mai tatu al'adami mushen mutum gairu al'amiri in ba annabawa ba najisatu najasa ce shine yanda shi ya kawo amma aka ce zancen da ya fi shuhura shine a ce tsatsarka ce kamar yadda ibn rushdin ya ce ya fi rinjaye yadda alkali iyar mai a shafa shi ma ya bi shi akan wannan cewa a a nunan a, am- mushen mutum tsatsarka ne ko da ba annabi ba ne
waka za mai tatu malahu nafsun sa'ila haka nan mushen duk abin da yake yana da jini ba zati wanda yake yana da jini nasa na kansa
kal kamlati kamar kwarkwata alal mashhur bisa zancen da ya fi shura zancen da mafi yawan malamai da akan haka suke
wal burgus ko kudin cizo kudin cizo inda inda bin kasar wurin dan malam dan kasa aka ce shine ma zancen mafi yawan malamai
wa ma ubina min al'ayi amma wasu malaman suka ce a'a shi kudin cizo zancen da ya fi shura ma daman shine cewa mushinsa ma tsantsarka ne Ah, hakanan duk abin da aka nisanta shi aka cire shi daga jikin mai rai awil mayit ko mushe min ma ta'allu ta hulluhul hayatu daga abin da rayuwa ke saukarwa kal qarni kamar ƙaho aka ciri ƙaho wal azmi ko ƙashi wal zukuri ko kuma farce ko wanzulfi ko fato wal jildi ko fata najisu duk wannan najasa ne fata fa ko da an je mai ta shi yasa da aka ce ai ya zo a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ayyuma ihabin dubi ga fakat da hura ana nufin tsarkin na hissi ne ba na shari'a ba
wala wani lumaitati Mush- nu- a, nonon mushe wa muharrami al'akli da kuma duk wata dabba da yake haramun ne a ci namanta halkin zibi kama alade wal ko atami jaka duk najasa ne wa baulul jalalati hakanan fitsarin dabbar da take amfani da najasa wa raji hakanan kashin dabbar da take amfani da najasa wa iya kullu ya wacce ce ake kira jalala ita ce dukkan wata dabba yasta'milun da take amfani da najasa ko dai an tabbatar ko ana kyakkyawan zaton tana amfani da haka wal baulu hakanan abin da yake najasa fitsari wal azira ko kashi min al'adami daga mutum fitsarin mutum najasa ne ko karami ne ko babba ya ci abinci ko bai ci ba nam- nam- namiji ne ko mace din najasa ne gaira fabalatil anbiya illa iyaka an ce wanda bai fara cin abinci ba don aka yayyafe fitsarin nasa an yi rangwame wannan zarar ruhusa ce ba wai dan an ce fitsarin nasa ba najasa ba ne sai fa abin da ya fito daga annabawa abin da ya fito daga annabawa wannan ɗahiri ne
wa min muharrami al'akli haka nan fitsari da kashi na duk wata dabba da aka ce haramun ne a ci namanta kamar fitsarin alfadari ko na doki ko na jaki ko na alade ko kashin alfadari ko doki ko jaki ko alhinzir ko alade a ko a, wato alhinzir shine alade wa makruhi haka nan wanda aka karhanta cin namansa kashi da fitsarin dabbar da aka ce karahiya ne cin nama to cin namanta to shi ma wannan kashin da fitsarin ya zama najasa kasawi kamar zakoki wal zibi da kuraye
والقيء hakanan kuma amai والسليم to walƙaihu hakanan a sirkani jini wanda yake ya sauya ya koma wato ba kauri a wasalilu da farar mugunya
والدم المسفوح من الآدمي hakanan kuma jinin da aka zub da shi daga mutum ne أو غيره ko daga wani mutum والقيء المتغير عن غير الآدمي hakanan aman da yake ya sauya daga sifar abinci
والمسكر to shi ma najasa ne amai in ya zamo ba ya sifar abinci ya fito ba kamar ya zama kumallo kenan to wannan ya zama najasa wal muskiru haka nan duk wani abu mai sa maye كالكمر kamar giya to ita ma najasa ce والمني haka nan abin da yake najasa maniyi وهو من الرجل shi maniyi sifarsa daga namiji sifar maniyi namiji ماء أبيض ruwa ne wanda yake fari سكين mai kauri في مسل- في مثلثة fahinun din ana faɗarsa da shani 'ya'ya uku أي غليظ ai mai kauri يتدفق في da yake قلبه irkiza yayin fitarsa wato yana fitowa da ƙarfi رائحة warinsa كرائحة الدم kamar warin hudar da bino بالعين ana faɗar ɗal'idin da aini am alkafa ko kuma ha'i hasaɓe almuhmalataini kowane da a ciki ba mai ɗigo ba ko ɗal'i ko ɗalhi وقريب من رائحة kusa yake da wa'arin ga wato ruɗe
وإذا يبس idan mani ya bushe كان كرائحة الغنم bai sai ya koma warinsa kamar warin kwai
ومن المرأة sifar maniyin mace kuwa ماء أسود ruwa ne fatsi-fatsi رقيق wanda bai da kar- kauri arfiya bai da kauri والولي hakanan najasa wadi wadi najasa ne بدال مؤمنة ana faɗar wadiyu da dal wadda ba ta da ɗigo ba waziyu ba wadiyu وفي الياء وجهان akwai fuska biyu a cikin yar wadiyu التشديد ko dai a ce wadiyu in za a yi mata shaddar dal ɗin sai ya zamo da kasara والتكفير ko ko a ce wadiyu ba shadda sai ya zamo dal ɗin da ɗaure
وهو ماء أبيض shi wadi ruwa ne fari سخين mai kauri يخرج غالبا da yake fita galibi عقب البول bayan bawali
والمزي hakanan maziyi shi ma da jasa ne لكسر الزال ana faɗar maziyu da kasarar zal mai ɗigo maziyu ماء أبيض amma shi din ma akan ce maziyu maziyu shi yasa akwai lugabi a cikinsa Ru- ma- a, ruwa ne fari
رقيق wanda yake arfiya ba mai kauri ba يخرج عند da اللذيذ yake fita yayin jin daɗi da بالإنعام sababin tashin zakari أو قيام ai ai kiyamin zakari me ake kira in azi tashin zakari عند الملاك yayin wasa da mace أو التذكار ko tunani a kan lamarin mace.
بفتح التاء Tazkari ana faɗarsa da fataharta, أي التفكر ai tunani,
ورماد النجس a tokan najasa ودكانه da hayaƙin najasa نجس duk najasa ne, zancen da aka ce ba shi ne ya fi ƙarfi ba. Wal masabu da hara tuhuma, shi ne mai shirin ya ce tabi almutasara. A nan abinda shi Abulhassan Shazali ya kawo ya bi shehu Halil ne a mutasar. وهو رئيف أما أنا ذكر الروناني وهو والمصاب دهارتهما masara abinda ake aiki da shi a masara shine cewa da tokan najasa da hayakin najasa duk ɗahiri ne wa alaihi bisa ƙauli da cewa ɗahirin ne falhubzul mahbusu min rawsin najisi ɗahir gurasar da aka gasa ta da kashin da yake najasa tsatsar kashi aka sa kashi ah, kamar na doki a cikin tanderu aka hura wutar tanderin da wannan kashin na doki har kashin nan ya koma toka sannan sai aka sa gurasa a ciki ta gasu to wannan gurasa tsantsar kaci walau ta alaka bihi shay'un min ramali ko da a ce wani abu daga tokar yara ta da gurasa Eh, wato amma wa la ba sha alal musannif amma an an tafi akan abinda shi mai asalin iziya ya tafi akai rahimahullahu ta'ala Allah ya ji kansa fal mahfuz bihi mutanajjis hay su kare sulu ilai abinda aka wurasar da aka yi amfani da najasa wajen gasa ta sai ta zama najasa kenan matukar dai tokar za ta iya shiga ciki ko hayakin auka da fi shomi na rabali ko zama akwai wani abu daga tokar a cikinsa to wato wannan shine yadda shi mai sharhin ya kara bayani akai alhamdulillah sai mu tashi fasulun ta jibu izalatu najasati ko ya Allah ya amfane mu Allah ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa malamanmu Allah ya ba mu ilimi mai amfani duniya da lahira Allah ya taimaka mana Allah ya biya mana dukkan bukatu na alheri ya kare mu daga duk abin da ya yi ba lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suka gabata gaba daya Allah ya gafarta musu da karanta fatiha daya da salatul fatihi uku